العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi mu mai albarka na karanta littafin umdatul akam na al'allama al-hafiz abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi al-hambali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sudu yau muna takwas ga watan safar 1446 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da goma ga watan takwas 2024 miladiya muna fata Allah mana muwafaka wannan kuma shine darasinmu na 44 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kitabu sala muna cikin kuma babu zikiri akibar salati baban da ke bayani game da irin zikiri da kuma ambato da ake yi bayan salloli na farilla to hadisai kusan guda biyu sun gabata da kuma bayani mai tsawon gaske a cikin wannan babin da yau za mu tashi inda ma da yake cewa alhadithu sadis wal ishiruna ba'da mi'a hadisi na 126 an sumayyi maula abi bakr abdurrahman bin al-harith bin hisham an abi salih al-sammani عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنئيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويؤتقون ولا نؤتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أؤلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثل ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعد أهلي بهذا الحديث فقال وحمت إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين أخرجه البخاري في الأذان ومسلم في المساجد نعم وانا حديثي na sumai maula abi bakirin ma'ana yancaccen bawa na abi bakir shi ne abdurrahman bin al-harithi bin hisham an abi salih daga abi salih as-sammani an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yace anna fuqara al-muhajirina lalle talakawa daga cikin mutanen madina ba daga cikin kai a muhajirin waɗanda suka hijira kira wanda suka zo garin madina kenan talakawa daga cikin waɗanda suka yi hijira atau rasulallah sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama faƙalu suka ce ya rasulallah ya annabin allah suna kawo kukansu kenan suka ce zahaba ahlud dusuri bid darajati alula wan na'imil muqim suka ce ya annabin Allah ai ma abuta dukiya da kuma wadata sun tafi da darajoji madaukaka da kuma ni'imomi waɗanda suke dawwamammu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma zaka wani daraja ne suka tafi da shi waɗanne ni'imomi ne maɗaukaka suka samu ƙalu sai su waɗannan sahabbai talakawan sahabbai na muhajirin suka ce yusalluna kama nusalli su waɗannan masu kuɗin suna yin sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda mu ma muke azumi amma bambancin su da mu su wa ya tasaddaquna suka yin sadaka mana suna da dukiya suna ciyarwa wala na tasaddaku mu Allah bai mana wadata ba babu da dukiyar da mu muke ciyarwa wa yu'tiquna kuma sukan sayan bayi su rika yantar da su saboda Allah wala nu'tiqu mu ba mu da dukiyar da zamu sai bawa balle mu yantar da shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan tsira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce musu afala uallimukum shay'an to yanzu kuna so ne in sanar da ku da wani abu tudrikuna bihi man sabaqakum idan kuka rike shi kuna aiki da shi za ku riski duk wanda ya wuce ku dole sai gabace ku za ku iya riskansu wajen tarin lada wa tasbiquna man ba'dakum kuma ku huce waɗanda suke bayan ku kuma wala yakunu ahadun afdala minkum kuma ba yadda za a yi wani ya fi ku samun lada mai yawa ya fi ku fifito ya fi ku fifiko illa man sana'a misla ma sana'atu to sai wanda ya irin wanda kuka yi kuna son ba ku wannan sirrin ba ku wannan al'amari kaga dama ai wanda ne kasu nan da nan suka ce bala e kalu bala suka ce e ya annabin Allah bala ya rasulullah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tusabbihun ku ita cewa ku je ku ita cewa subhanallah subhanallah wa tukabbiruna ku rika cewa Allahu akbar Allahu akbar wa tahmaduna ku rika cewa alhamdulillah alhamdulillah ayoshe dubura kulli salatin a ƙarshen kowace sallah ta farilla ku faɗi wannan salasan wa na marra ku faɗa har so talatin da uku so guda kawai ƙala abu salih abu salih yake cewa faraja a fukara'ul muhajiri na ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan sirrin da manzo ba talakawa masu kudin sun ji su ma sai suka ji ake yi da su yanzu shine sai talakawa suka sake dawowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama faqalu suka ce ya rasulullah ya annabin Allah سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا أي أن أمم ما سدوكيا سنج أبن دمكي منذ من كاو كوكم معنا كبام ونن أبن دام مرسكيس هم وچس ففعلوا مثله سوما يند كتي مين سوما سنة نبا سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha yanzu kuma ai bayan da zai wannan falalar Allah ce yakan bayar da ita ga wanda ya so qala sumayyu sumayyu yace fa haddastu ba'da ahli bi hadha alhadith mana na baiwa waɗansu daga ma'ana makusanta na ahalina yan uwana na haddasa musu na zantar da su wannan hadisin faƙada sai ce wa hamta mana kayi wahami kayi kwata kayi kuskure kaga ya ce su guda uku ne gaba ɗaya za a haɗe su so 33 suka ce kuskure ne kai inna ma ƙala abinda mu zuwa salama ya ce to sabbi hullaha talata na wasalasina subhanallah ne ya ga 33 ba duka ba wa tukabbiru Allah salatan wa salasina kace Allahu akbar shi ma su 33 wa tahmudu Allah salatan wa salasina kuma kace alhamdulillah 33 nan gama kenan gomiya tara da tara sai ce farajatu ila abi salihin sai na koma wajen abi salih wanda ya rawaita mini wannan hadisin fa zakartu lahu zalika sai na ambata mishi wannan faqala sai ce الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 kina haida yana kan shi wancan gaba ɗaya ne an gama sai sun kai 33 don wani hadisin mai girma wanda talakawan sahabbai suka ji a jikinsu yayin da suka ga mawadata daga cikinsu managartan mawadata daga ciki suka yi amfani da damar da Allah ya ba su me mana damar da Allah ya ba su dukiyar da Allah ya ba su sai suke yin abin da ya kamata a yi da ita suke fidda zakka suke ciyarwa suke tallafa ma gajiyayye suke kaza suke kaza to sai gibda ya kama su waɗannan talakawan an gane ko wannan ba a kiran shi hasada gifta ake cewa idan kaga wani mutumin kirki yana ayyuka managarta sai kai dama kai ne mana ba za ka yi gurin ba shi Allah sa ya kwace kai abin ya maido wajen ka abin da yake yin Allah ya kara mishi amma kai ma ina ma a ce kai ma ka samu wannan to ana na kiran shi gifta to waɗannan wato su masu mawadata da suke waɗannan aikace-aikace masu kyawu da gibda ya kama su waɗannan waɗanda ba su da shi sai suka yi gurin ina ma suna da irin abun da waɗannan suke da su masu rika yi tuna haka ba su da wani dama shi ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sukan kawo kukar musibar da take kansu na rasa wannan ladan mai girma domin su da kansu sun fahimci cewa masu kuɗin nan ba suna sha da su suna ta ciyarwa su kuma bayan da za su ta wannan musibar da suke kanta na rashin samun wannan gogon ɓalladan sai suka zo wajen manzo suka ce kaji kaji saka kukansu a nasarar salama sai ya shiryar da su zuwa ga wannan zikirin da muka ambata a cikin wannan hadisin ya gaya musu gashi nan ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wanda idan suka yi wannan za su samu ma sama da abin da su waɗannan masu cewa suke samu ina ta gani saboda su suna kaga ibada ce maliya ta dukiya ce suke dukiya ce suke cewa to sai ya ba su wani abin da idan suka yi za su iya cike gurbin wannan ibada ta dukiya da ba su yi ba bal ma su himawan masu yin da ibada ta dukiya to shikenan sai suka dukufa kasan kwa dawa ba a zance mutumin da ya nema aka bashi suka je suka yi tayi suna tayi sai suna wasu kudin suka ji to su ma nasu ne addinin duka nasu ne ba a cewa wannan na wani ne na wani ne eh duk wanda ya ji wannan sakon ya karba aiki da shi zai samu abin da kowa ya samu su ma masu kudin suka je su ma sun daga cikin sabiquna alawwaluna ma'ana wajen gaugawan aikata ayyuka mana garta su ma suka yi suka yi ta yi to shine talakan sai suka sake dawo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam zuko na biyu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji yadda lamarin ne ya kasance sai manzo ya gaya musu cewa to wannan wata fararra ce ta Allah wanda yake kaibanta yake zaba ya bayar da ita ga wanda ya so daga cikin bayan shi ina ta fahimta daga kenan wannan ya nuna cewa wato su waɗannan sahabbai babu wani dama na aiki managarci face sai sun yi amfani da shi dukiya ne da kuma me ayyuka na ibadu ba su ce ba to tun da masu dukiya ne muka ciyar shi kenan abin da ya shahi tallafawa addini da yi da jiki da karatuttuka da ibadu wannan talaka ku tun da ba ku da kuɗi ku je ku yi a kowa haɗawa yake su masu kuɗin suka haɗa da ibada badaniya da maliya su kuma waɗanda suke marasa kuɗin ne sun yi ibada badaniya suna so su yi maliya Allah ta'ala bai ba su ba ina ta fahimta da haka dai da dukiya da kuma shirya duka wani hannun Allah yake arziki ne Allah yake yanka ya ba wanda ya ga dama da haka dai wannan hadisin yana nuna mana wato girman falalar su waɗannan azkarikin waɗanda ake yin su bayan sallah ina ta fahimta malik ya cewa ma yukhadhu min alhadith irin abubuwan da zamu fa'idantar da su a cikin wannan hadisin abu na farko hadisin yana nuna mana kwaɗayin sahabbai matsanancin kwaɗayi wajen ayyuka na alkhairi kai da suke munafasa tsakanin masu kudinsu da talakawansu wajen kowa yana so ya fi uwan shi suna rigai-rigai wajen aikata ayyuka managarta wato su waɗannan talakawa waɗanda ba su samu daman yin yi wannan ibada ta dukiya ba wannan abin ya yi nauyi a gare su suke jin damuwa shi ne suka kai wannan karan su kuma mawadda suke mawadata ne ba su wadata ba da yin ayyuka na kuɗi kawai sai da suka yi tarayya da talakawan cikin ayyukan alkhairi mana babu wata kofa ta alkhairi face su masu kuɗin sun yi musharaka da talakawa a ciki ba su ce ba ku gana ku ku gana mu ina ta fahimta kuma haka ake so kakka raba aikin ibada duk wani abin da aka ce aikin ibada ne to kai koyi da sabon nan in kana da dukiyar kai kaka ce ni mai kudi ne ko talaka ku je ku yi wa'azi ko ta kauye ku yi kaza mu muna gari a'a inda kyawu a ƙara da wanka kowanne a yi da kai ina ta fahimta na aka sabai su kai masu kudin suka ciyar kuma waje yin ayyuka badaniya aka yi da su mara ce to ta yiwu kaga wannan kuka da su waɗannan talakawa na muhajirai suka kawo ta yi Allah ta'ala ya ji kansu ko ya ba su ladan niyya ya ba su ladan niyya don wani sallallahu ya magana cewa wato akwai mutumin da za a ba shi ladan niyya duk mutumin da ya ga wani yana aikin alkhairi ya yi gurin shi ma da yana da wannan da ya yi manzo ce fahim fil ajri sawa su a cikin lada na niyya ma na daidai suke kuma da ce ta yi in Allah ya Allah ta'ala ya ba su ladan kyakkyawan niyyarsu a fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin wannan hadisin yana nuna mana falala da fifiko ta alghaniyu shakir alalfaƙirin sabir don kowane matakin wani guda ba ƙaramin falala ba ce alghaniyu shakir mawadaci mai godiya ga Allah ma'ana yakan yin amfani da dukiyar shi wajen bin hanyoyi na Allah wani ana kiran shi alganiyu shakir wannan falala ce ba kowane mawadaci bane yake samun wannan mai fiye abin wadacin za ga mutum yana karkacewa ne ko da kuma akwai alfaqiru sabir talaka mai haƙuri ba kowane talaka bane ya yake haƙurin wannan talaucin nashi wani Allah ɗora mishi talaucin sai ce bai yarda ba shi sai ya yi kuɗi sai ya rika yake haram yake halaka ya rika sata yana algushu yana ha'inci yana kaza tun da Allah bai rubuta zaka da cikin ba za ku za ka yi ba kawai dai kana ta dora ma kanka zunubai ne to wanda Allah ta'ala ya dora mishi talaucin sai ya haƙuri da wannan talaucin da Allah ya bashi wannan falala ce baiwa ce kuma ɗaukaka ce daraja ce ina ta gani don haka ma wato aka yi matsala ce wanda aka tattauna ta wajen malamai mai tsawon gaske tsakankanin waɗannan guda bin wa ya fi wani da alghaniyu shakir da alfaqiru sabir a cikin su waye falala waye wani an tattauna wannan ma'ana tattauna mai tsawo amma dai a wannan hadisin hadisin yana nuna mana cewa alghaniyu shakir afdalu min maza min alfaqiru sabir ina ta gane saboda da aka je aka zo aka je aka zo yace zalika fadlullahi yutihi man yasha kina ga waɗannan sun yi waɗancan an fahimta ko hadisi yana nuna haka amma dai inda wajen tattauna wa malamai suna ta kawo sai ka kasa gane mato mai talaka mai haƙuri shi ya mai dukiya ko ko mai dukiya mai godiya mai cewa shi ya talaka sai ka kasa bambanta saboda kowannan ƙarfin hujjojin amma muna zance ne akan wannan hadisi namu wannan wanda yanzu karanta a cikin shi akwai wajahi wanda yake nuna mai dukiya mai ciyarwa wajen ɗaukar kalmar Allah da yin abin da ya kamata da yin addini ya yi faƙiri mai haƙuri Allah ta lalawa ne an fahimci wannan ko sai fa'ida ta uku cewa wato ciyarwa a hanyoyi na alkhairi sababi ne na ɗaukakan darajoji ga wannan bawa ga wannan shi mai kudin saboda cikin hadisi gaga mai suka ce suka ce za a ba ahalul dusuri bid darajatil ula wan na'imul mukim kina ga wanda yake da dukiya yana ciyar da ita a hanyoyi na alkhairi wannan sababi ne na daukakan wannan bawa da kuma suke cewa duk wanda Allah ta'ala ba shi dukiya to an ba shi makullin aljanna ne a hannun shi in ya gara mai bude ya shiga in ya gara ma ya rike ya ki shiga dai duk ruwan shi amma dai an ba shi wannan makullin da kenan dukiya ciyar da ita cikin aikin alkhairi ba karamin daraja da ɗaukaka ba take wa bawa a fa'ida ta hudu a cikin wannan hadisin falalar wannan zikirin da aka ambata a cikin wannan hadisin ka ce subhanallahi so 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 33 a ƙarshen kowace sallah wannan bawan da yake yin shi to babu wanda zai isko shi sai wanda ya mi wanda ya irin shi ya kara an fahimta ko da haka hadisin yana nuna mana falalan wannan zikirin ta yadda cewa shi wannan zikirin sababi ne na duk mutumin da yake shi a ƙarshen sallah to zai fi wanda baya yin shi da lada ko babu wanda zai iya isko shi sai wanda ya yi aiki irin nashi ina wata gani mutumin da za ƙare sallah ya tsaya yi su da wanda bai yi su ba har abada ba su zama wadai sai in kai ma ka yi to ɗayan ku zai hide a wani aikin daban amma in anan ne to babu wanda in ku ko komi kai wanda ya tsaye kuma ya ka an fahimta malice saboda irin abin da ake samu a yin wannan addu'ar na tsarkake zuciya da kuma tsabtace wato ɗabi'u kuma kuma ta wancan hadisin da muka yi satin da ya wuce sadis ɗaya ne muka ɗauka ya ƙunshi ɗabi'o'i ma'ana kai ya ƙunshi ma'anoni da dama wanda idan mutum ya lazimci wancan addu'ar ma'ana kai yin addu'a bayan sallah takan sa mutum ɗabi'un shi su gyaru don haka ne bayan manzo sallallahu ya ambaci yin addu'a bayan sallar sai ya hana kila wa qal ko da kaza da kaza dai duk an zano su a ƙarshen wancan hadisin ina ga ba kuma ce ba menene yake cewa kayan yana aqila wa qal wa idaatul mal wa kasratu su'al duka dai waɗannan dabi'u ne marasa kyau malam suka ce to manzo sallallahu alaihi ya faɗe su ne anan dan ya nuna maka cewa mutun ya rika yin waɗannan azka na bayan sallah to sukan tsabtace zuciyar shi kuma su tsabtace mushi dabi'un shi mana zama mutumin kirki an fahimta a fa'ida ta biyar a cikin wannan hadisin cewa shiriya da arziki a hannun Allah yake kuma shi ne yake raba shi a tsakankanin bayan shi ya gamata gabawa ya yarda da abin da Allah ya kasa ya ba shi ya ta fahimta ya kada ka rika jin takaici kai dama ba baka ba ka tsaya ka yi ka yi haƙuri kai ma Allah ta'ala zai maka ta'awili ta wani bangaren an gane ko yana hadisin dai da arziki zalika fadlullahi yuqtihi man yasha'u ka yarda yuqti man yasha'u Allah ne ke bada ga wanda ya so naka an bai baka ba kada ka damu kada ka ba kanka wahala ke dai ka tsaya da kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a fa'ida ta shidda cikin wannan hadisi shar'ancin yin wannan zikirin da aka ambata bayan salloli na farilla amma a hadisin ya ce ba da salako bayan sallah to wace bayan salloli na farilla kamar yadda ya zo a cikin waɗansu ruwayoyi ya da ƙayyade cewa ba da salatul mafuruda bayan salloli na farilla da haka kenan waɗannan ba a yin su a salloli na nafila ana yin su ne a salloli a na farilla ina ta fahimta kuma mutum zai yi su ne akan wannan sigar kada ka canza kada ka kawo gyaran huska wa yakunu bi hadhihi siga yanda ta zo da wannan sigar haka za ka yi malike jawhaga cewa subhanallahi wannan ya kumshi korewa Allah dukkan wata tawaya tsarki ya tabbata ga Allah idan kuma ka ce alhamdulillah wannan kana tabbatar wa Allah dukkan wata kamala idan ka ce Allahu akbar kana tabbatar wa Allah dukkan wata siffa mafi girma an fahimta to don haka kenan waɗannan dai su ne fa'idodi waɗanda suke cikin wannan hadisi za ka kamar yadda za mu gani a nan gaba cewa da su waɗannan azkar ɗin na bayan sallar kamar dai da malam ya zano su haka ne mutum zai zo da su sai ya gama hadisan ga baki ɗaya to sai ya yi su an fahimta tun da wancan wanda ya gabata ya kaga hadisin mun zo da shi kuma da wani hadisin daban na cewa za ka ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير سكت لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تسكت سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 شكرا سكت la ilaha illallah wa daula shirka lahu lahul mulku wa hamduhu ala kulli shay'in qadir ina ta fahimta to haka kenan mutum zai zo da su kamar yadda anan ibn taymiya Allah cikin shi da gafara yake cewa za mu karanta wannan magana ta shi wanda malai ya kata malai yake cewa azzikru ba'da salat ga zikirin yanda zai kasance bayan sallah malai ce wa huwa faqaratun min kalami shaykh al-islam ibn taymiya mana wannan abin da za mu karanta mana maganganu ne na shekul islam ibn taimiyya kala rahimahullahu ta'ala yake yana mai fada Allah ya shi da gafara yake cewa fi sahihi ya zo a cikin as-sahih a cikin a cikin muslim kenan hadisi ingacecce yake cewa annahu sallallahu alaihi wa sallama kana qabla an yansarifa yastaghfir salatan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya salamce daga sallama daga sallah da mun sallallahu alaihi ya ce assalamu alaikum ya salamce daga sallah to kafin ya tashi daga inda yake ai shi da limami ko to qabla an yansarifa kafin ya tashi ya gusa daga inda yayi wannan limancin to yastaghfiru salatan yana sallama zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku ويقول سيتي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كنا لقى سلام شهك زي فلا وفي الصحيحين كما يسو أتكين بخاري دا مسلم كان يقول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا فلا باين صلى إن يسلم كنا sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mana babu babu yuhyi wa yumiitu da can muka fada babu kalmar yuhyi wa yumiitu kidan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سيتي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأن التفسير سو da kuma irin girman ma'anar da suke dauke da shi duk ya gabata a cikin darasin da ya gabata sai ka ce la haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun wa yu'allimuhum an yusabbihu 33 kinan bayan haka kinan nan malam a bai gamo da wancan hadisi ba kamar da muka faɗa dai ma'ana wannan wanda muka kace la ilaha illa illallah su uku nan misali yanzu da ka salamci sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سيك زود سبحان الله 33 ina ta gani wa yahmadu 33 manzo sallallahu alaihi yana karantar da su yana sanar da su cewa su ce alhamdulillahi 33 ويكبر ثلاثا وثلاثين سيتي الله أكبر ثلاثين دعوك سيتي فتلك تسعة وتسعون كاقز وانا أسابو مي بوميا ترى ترى يتي وتمام المئة شكوى النقرين سيتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أنغانيكو to wannan shine azkar inda mutum zai yi bayan sallah ta farilla an fahimta muka ce sauran addu'o'i a ina ke yin su addu'a kayan sallama addu'a ana yin ta kayan sallama zikiri ana yin shi bayan sallama haka shekul islam ibn taimiyya ya fana cewa duk addu'a da aka ce ana yin ta dubur salawat ma'ana ƙarshen salloli to in ta kasance min ƙabili du'a in addu'a ce to kafin a yi sallama ake yin ta an bayyanta in zikiri ne bayan sallama saboda wato shi wannan ƙarshen sallam wato inda ya fi zama cancanta a karɓu addu'ar bawa babu kamar kana cikin sallar bata kare ba to a lokacin kana ganawa da ubangijinka ne ka gabatar da ayyuka kyawawa yanzu a ƙarshen sai ka roƙi Allah subhanahu wataala Allah bani Allah kare ni Allah kaza Allah kaza kayan sallama amma daga an yi sallama to waɗannan azkar din da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama su ne za a yi to shi ibn taymiya yake cewa wala raiba ai babu shakka annal azkara والدعوات lalle zikirrika da addu'o'i min afdalil ibadat suna daga cikin mafifitan ma'ana ibadodi sai ce to wal adiyatu wal azkarun nabawiyya kaga da addu'o'i da zikirrika wanda aka samo su daga Annabi sallallahu alaihi wasallama hiya afdalu su suka fi hiya afdalu ma yataharrahu al mutaharri min adh-dhikri wa du'a su suka fi fifiko da dukkan wani mai duk abin da wani mai addu'a zai la zai lalibe daga cikin abin da zai lalubo na addu'a ma'ana duk mai yin addu'a abin da zai zaba daga cikin abin da zaba na addu'a to tsayawa akan wanda na sallallahu alaihi wasallam yayi shi yafi an gane wannan kenan afdalu ma yatarrahu almutaharri min adh-dhikri duk abin da zaka kwakwalo ka nemo daga cikin addu'a wanda zaka yi to ba za ka yi ba wadda ta kai wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi ana malami yake so ya ce maka kenan dai ka takaita a addu'o'in da suka zo a sunna a wuri kaza a bayan sallallahu alaihi sallama ga abubuwan da yake faɗa kai ma sai ka faɗe su an gane na'am male ce wa ma siwaha min al-azkari duk abin da ba addu'ar da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallama ba faƙar ya kun makaruhan to yakan kasancewa ma makaruhi ne ya sha wannan wurin ka zo da abin ƙi ya ce wa ƙarya kunu muharraman ta yi ma wani ya zamanto haramun ne ka yi shi a wannan wurin yaya ga na manzo ga abin da yake yi kai sai ka canza sai ka baddala sai ka zo da wani naka to alal aƙalla ka zo da makaruhi ne an gane ko mala ce wa ƙarya kunu fihi shirkun ta yi ma mutum saboda jahilci ya zo da wani abin da ciki akwai an Allah da wani ya ma lalata ayyukan shiga baki daya la ya taji ilai aksarun nas mafi yawan mutane ba sa shiruwa zuwa ga wannan mana ba sa gane shi malice wa zikiru min afdalil ibadat da haka kenan an bato zikiri bayan sallah shine mafificin ibadodi walidha qalat aishatu da haka ummuna aisha da tabbata gare take cewa الذكر بعد الانصراف من الصلاة هو مثل مسح المرآة بعد siƙaliha ta ce fa'inna salata ta tsakalul kalba mana yin zikiri da mutum yake yi bayan sallah kamar goge madibi ne madibi mai ɗan dauɗa-dauɗa da yaya in ka goge shi ka wanke shi ka shafe shi kaga zai kalho to wannan zikiri da ake bayan da wannan sallar da zikiri da bayan sallah aka suke wanke zuciya ta wanku ta zama fes tana walƙiya malice wa laisa zikiru aqiba salati biwajibi ana fahimta malice to shi wannan zikirin da muka yi ta ambato a da amma dai mun ji falalashi to amma yin shi ba wajibi bane wa laisa zikiru aqiba salati biwajibi ba wajibi bane faman arada an ya kuma qablahu fala yunkaru alaihi duk mutumin da zai tashi kayan zikirin ba za a mishi inkari ba in yana da uzuri an gani ko to amma ya zama shine dabi'a shi daga an yi sallama ya tashi a wannan sai mu mishi inkari na barin sunna da kuma cutar kan shi da yake yi saboda irin wannan gwaggwaban al'amari irin wannan lada mai girman gaske kuma ka tahi baka tattala ma kanka shi ba ai ya kai amma inkari ma'ana nan wato ba za ma mutum in kari ba lokacin da yake da wani uzuri a ce dole dole ya kaza mun a'a an fahimta ko mala ce walakin yan bagi lil ma'amumi Allah ya koma hatta yansarifa al-imamu an al-qibla baya halitta ko da mutum yana da uzurin ba ya kai irin wancan uzurin to baya halitta mutum mamu ya tashi daga inda yake bayan sallah sai in liman ya juya wa alkibla ko ba ya ce ba assalamu alaikum rahmatullah ka a ka tsere a ka zauna da ya ce assalamu alaikum rahmatullah a lokacin da ya juya to wani lokacin kana da dama ka tashi daga inda kake an gane domin ba sharadi bane su wani azkar din ka yi su inda kai sallah ta yunan kin da dan wani zahi zahi baya ko dan binti haka to sai ka tashi sai ka koma baya sai ka yi azkar ɗinka ko ba ka ba to amma ba a so ka tashi daga nan ɗinka je can sai ɗin liman ya juya daga inda yake tukun za ka tashi an fahimta shi ne kenan walakin yan bagilil ma'amumi ya kamata ga mamu Allah ya kuma kadda ya tashi hatta yan sarrafa imamu an alƙibla sai liman ya karkace daga alƙibla ya juya to kuma zama da sai ya juya magana zuwa gawa shi limamin wala yan lil imami shi kuma limamin bai kamata ba an yi aƙada mana ya zauna ba da salami bayan sallama mustaqbilil qibla yana fuskantar qibla illa bi miqdari ma yastaghfiru salatan sai gulgudan yadda zai ce astaghfirullah sau uku wa yaqulu sai ya ce اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام shi ma limamin gurgurun da zai zauna na kallon dula kai wuce gurgurun yadda zai wuce haka mana daga ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dal jalal ikram sai ya juya kai ya zaman da ya wuce haka an fahimta kenan da kada ya rike mamu tunda an ce kad bai kamata ba su su ju su tashi sai ya juya shi kuma sai ya zauna sai kusan minti sha biyar kaga ai bai bane dai e shi gwargwadon wannan in ya wuce gwargwadon ma kana iya tashi tunda kire shi ma dai wani abin shi da ban yi shiga ne ya an wuce daga cikin wannan ke in ya wuce daidai da za a hudu wannan kana iya tashi Allah ta'ala ala wala mala yace wa addu tasbih bil asabi'i sunna kuma ilga tasbihi cewa ai mun za a ce astaghfirullah ko ko subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar ilga su wannan mutum ya ilga su da yatsu sunna ne ilga su da yatsu sunna ne faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lin-nisa'i haqiqa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada wa mata yace sabbihina wa aqidina bil asabi kenan cewa wato su ce subhanallahi kuma su rika ilgawa da yatsunsu subhanallahi su rika ilgawa da yatsunsu sai ya ce fa inna hunna mas'ulatun lalle su waɗannan yatsotsin ababen tambaya ne mustanqaqat mana su kuma ababe ne masu za a nemi magana su yi magana an fahimta da haka kenan wato duk abin da za ka ilga da shi to babu kamar ka yirga da ni da yatsinka an gane ko da mana sallama da su yayi kuma ka ce ya aqidu manzo sallama yana yana kullawa mana yana kulla ya tsotsin shi ana fahimta da aka bin usaimin yake cewa abin da yake shine sunna irin wannan da muke haka subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi to wannan ba sunna bane wannan ba akad bane kake yi an gane ko kenan da yin haka haka da kai da tafji da kai na galgajiya da kai na zamani elektroni duk ba sa cikin sunna an gane ba haka ya kamata kai ba da haka kenan ilgawa da hannu da yatsotsi shine sunna in haka lada za ka samu in kai da su ba a ce ba yi ba amma ba haka aka so kai ba kuma ba za ka more shi ba sama da inda ya tsotsin kai yawa kenan akadi ne haka ne mutum zai kai ka rika damkewa shi ne akad amma ka rika suwala suwala suwala suwala suwala ba akad ba ne haka yi usami ne ya ce can da suna haka nake amma da ya lura da hadisin idan a larabci aka ce akad to haka ne ake yi ni wara da wannan na saba amma tun da na ji na shi yau da gobe kuma sai na saba da wannan kin kana mun cewa kana dawa ta ka ji ka dawo irin wance yadda kake haka haka zaka dawo kana haka da haka kina bani shi al'aqdu zaka yi haka kuma da dagawa kana dagawa haka na'am wani wani a uke na'am tayyib almuhim kenan abin da ke sunna shine al'aqdu bil asabi kenan mutum ya rika kullawa da ya tsotse shi an gane ko kenan sunna ne annabi sallallahu ya ce kenan a kull ayatu tasbihi ana kulla ya tsotse sai ya ce fa innahunna mas'ulatu su ya tsotsin tambayar su za a yi mustaqat za a nemi su yi magana kuma za su ba da shaida an gane ko duk abin da aka ce ba inda ba wannan bane to babu garantin zai maka wannan aikin da su ya zuzun za su maka su ba da wannan shaidan su tabbatar da wannan kin to wani shine nassi na kauli ibn taymiya za mu ci gaba ko na'am male ce babu khushu'i fi salati na'am babban inkari wannan ya wasa shi ya ce kamar tunda an ce yin shi ba wajibi ne ma'ana wai mu fahimci lamarin ba ma'ana kamar mutum yana da dama ko haka ya bar shi ba tare da hujja ba bai kyauta ba bai kyauta bai makan shi adalci ba eh amma ko haka mutum in ya bari ba ma ce dole sai kai kamar sallar azhar kaga farilla ce dole yayi ko to ba ma ce ba wajibi ne mana mana zancen hukunci ne amma sunna ce sunna ce mai karhin da bai kamata wace ka barta to malai ce idan mai tambaya ya ce idan tunda an ce ba wajibi bane to in mut- sai mutum ya ki tunda ba wajibi bane to kenan in bai yi ba matsala ba ce sai ya ki amma sai ya samo wasu azkar nashi daban yake yi ya ce za a mishi inkari ko ba za a mishi inkari ba to kuma ai shine wanda aka harma inkari ya bar na manzan Allah bai ba kuma ya samu damar ya na wani ko ya kirkiro na shi yayi shine mafi girma wanda zama inkari ya zo da sabon al'amari ya zo da bid'a laifi ma zai samu ya ga mai bicin abu zaka bari ka je ka kama naka in hayyin zaka yi to ga sunna kai kenan kan mutum ya kirkiro wani daban nashi babur khushu'i fi salah malai ce babin da ke bayani akan khushu'i a cikin sallah kaskantar da kai da ladabtuwa da mutum ya fuskantar da zuciyar shi zuwa ga Allah a cikin sallah malai ce al-khushu'u fi salati yin khushu'i a cikin sallah huwa ru'uha wa lubbuha shi khushu'i shine ran sallah kuma shine karshen abin da ake nema ga mai sallah idan aka ce lubbu shay ma'ana shine kololuwar abin da ake nema ga mai sallah me khushu'i wa yaqsuru thawabuha aw yaqil mana ita wannan sallan ladanta yakan yin yawa ko yayi kadan gulgudun mi khushu'i in khushu'in ka da yawa ne ladan sallan ka da yawa ne in khushu'in ka kadan ne ladan sallan ka menene kadan ne kai wannan zamanin kam an yi mafi yawa masu sallah da ladan sa kadan ne kadan da ake duk mafi yawan abubuwa masu cikin sallah muke wannan kinsu Allah ya cikin mu mala ce hasaba ma aqilahul musalli minha gulgudan abinda mai sallah ya- ya hankalta a cikin sallar shi to gulgudan ladan shi mana abinda ya san me abinda ya a sallah an gane amma mutum sai ya raka a ya yi sallah mai raka a hudu biyun duka karatun a bayyane ake wallahi bai samu da karanta raka ta farko ba bai san ba ta biyu kuma da shi aka fara sallah fatiha ba dan ya san da ita ke farawa kafin ai sura ta gaba amma ba da wani ba da bai san ba me akai a sallar ya hankalta wani bai hankalta ba to wannan baka da ladan wannan bangaren mana gulgudan abin da ka hankalta kaji kana nitsi kana nan a cikin sallar to wannan shine za baka ladan shi walidha malaci dan haka asnallahu ta'ala alal ladina hum fi salatihim khashu'un don haka Allah ta'ala yayyabo wa waɗanda suke masu khushu ne a cikin sallarsu yana ambatan masu imani da siffofinsu sai ce walladina hum fi salatihim khashu'una su ne waɗanda a cikin sallarsu suna da khushu'i ma'ana dai suna jin cewa suna gaban ubangijinsu kuma suna ganawa da shi Allah ce bi annahum alladhina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun su waɗanda wanda suka siffantu da siffa ta kushuyu a cikin sallar su Allah ce su ne waɗanda suke gadin alfirdaus aljannar firdaus Allah ce hum fiha khaliduna kuma su suna madawwama a cikin ta ita wannan aljannar ta firdausi muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu yi wannan kushuyu a cikin wannan sallah mali ce wali ihdaril qalbi fi salati asbab domin mutum ya halarto da zuciyar shi a cikin sallah to akwai sababin da suke taimakawa akan haka akwai sababin da suke taimakawa bawa wajen halarto da zuciyar shi a cikin sallah mana yayi khushu'i minha malish abu na farko shine alisti'azatu min ash-shaytan neman tsari daga shaytan ina ta fahimta kaga idan zaka fara ma abinda zaka fara karatunka zaka fara ne da uziya asirci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أسرچه ne sai ka fara alhamdu mana kai kenan asirce kai asirce duka don a bayyane ne sai ka bayyana alhamdu yin wannan yana taimakawa game da mi khushu'i kuma haka nan ya tabbata a sunna cewa idan mutum wasu wasi ya dame shi a cikin sallah shi da ya maida shi yana kayan wasa yana tawasa da shi to ana so ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a hagun kinka a'udhu billahi minash shaitanir rajim to a'udhu billahi minash uku wani yakan taimakawa ka huta ka ka rabu da wannan waswasi na shaitan da kuma wasa da yake yi da kai a cikin sallah an gane ko mana yin auziya yakan taimaka wa bawa wajen samun wannan khushu'i wa tadabburi qira'ati sala da kuma abu na biyu wanda yake taimaka wajen wannan khushu'in a cikin sallah mutum ya rika tintintini da lura da karatun da ake a cikin sallah wani kuma musamman idan mutum yana fahimta larabcin wani yana taimaka maka to ko da baka jin larabcin mai da hankalinka wajen wannan tilawar da ake yi to ne yana ƙara maka shi ko da baka fahimtar abin da ake wani shi ƙura'ani madarar shi kawai yakan shiga zuciyar mutum ya sama mutum nutsuwa ala bi zikirillahi tatma innul qulub to jin kawai ƙura'anin idan ka mai da hankalinka wajen karatun kana lura ko da ma'anonin ba su wuto a hili ba to yana ƙara maka ushu'i male cewa anwa'i dhikri fiha hakanan abu na uku wanda yake saba mutum khushu'i da halarto da zuciyar shi a cikin sallah lazimtan azkarikin da aka ambata a cikin ta ita sallar ana fahimta ma'ana ai akwai gabobi na sallah ko wani wuri akwai zikirin shi misali ka kabar larama za ka yi addu'ar istiftah ko kai alhamdu kai fatiha in kai rukuyi akwai zikirin shi in ka dago daga rukui akwai zikiri in kai sujada akwai zikiri in ka dago zikiri ma'ana ka mai da hankalinka wajen waɗannan kana yin su kana halarto da wannan kinka to ne na ƙara maka mai khushu'i wa minha ma ce daga cikin abin da yake sa wannan khushu'in ja'alu sitra mutum ya sanya sitra sitra wannan mutum da zaka sa abin da zai sha makance ka da masu wucewa a gaban ka sa shi yana taimakawa wajen mai yin kushi a cikin sallah ko a daji ne kai daya ina za ka yi sallah to ka samu sutura ka sa ko ka samu abin da yake mai dan tsawo haka ai karatu ya gabata kan sutura na shigo kina kasance tsawon shi kamar dan abin nan mai tsawo na bayan sirdin rakumi mu'akhiratir rahim ya kai daga saman nan kamar haka tsakanin ka kai da shi zira'i uku to ka sa shi Allah da wannan zai taimaka maka wajen maido da zuciyarka waje alin nazari maudu'i sujud kuma mutum abinda zai taimaka zuwa ga khushu'i shine mutum idan ya shiga sallah to ya sanya ganin shi inda yake sujada yana taimakawa in ka daga haka ma sallar ta yi amma kuma wannan zai yi bayu ka rika kallon abubuwa sai ka dauka hankalinka wani ya wuce wani ya zo kaza sai ka duk sai ka samu wasu wasi an gane ko dama ma'ana wurin ganne a sallah shine wajen sujada kenan kana sallah ka haka to dole wanda yake kewan ka da izinin Allah shi kuma zai dauki ba mi hankalinka ba kaga zai taimaka mi wajen khushu'i malaji kama anna dukhul al-insani fiha ba'da al-faraghi min shaghilati anha hakanan kuma wato mutum ya shiga cikin sallar bayan ya gama duk abin da zai ɗauki hankalin shi a cikin sallar ana fahimta za mu gani kenan kamar saboda ma haka idan sallar ta zo kana ji yunwa misali mai shara ta ce as-salatu qabla at-ta'ami ko at-ta'am qabla as-salah at-ta'am qabla as-salah kenan idan sallah ta zo ga abinci ya zo kuma kana jin yunwa ko an tada ikama to zama ka cito kana da uzuri na mi na shari'a ka ji ka koshi ka sha ruwa ka yi gyatsa duka wadan mu dami wannan don wa in ka zo ka yi kushu idan ka aje kana sallar kawai ka tunanin ka kwanan ka mi zai suke a ciki me kaza kala ta tunani kala kala kaga ai abin zai amma zamna ka cito ka koshi ka sha ruwa sai ka zo ka yi sallah kenan don haka wato mutum ya shiga cikin sallan bayan ya kammala duk irin ababen da za su ɗauki hankalin shi a cikin sallan malace kan naumi kamar barci in sallah ba ta farilla ba ce ko kana so ka yi shafa'i da wutiri barci kana haka kana tangani to kwanta in ka samu kai barci in ka tashi za ka yi ta in allah ka dama ka tashi za ka yi ta da kushu wa sha wata ta'am kenan idan mutum yana da sha'awar abinci wa sharaba da abin sha ga sallah to ka ci ka sha sai ka yi sallah malace min aqwa asbabi ihdaril qalbi wato mutum ya kammala waɗannan abubuwan ka sanan ya shiga sallah sallah daga cikin mafi girma ababan da suke sa zuciya ma'ana mutum ya halarto da zuciyar shi a cikin sallah malace waliza dan haka naha anis salati hala huduri ta'ami na kan sallallahu sallama ya hana yin sallah yayin da abin aka halarto da abinci aw muda aw muda fa'ati al-akhbatayn aw mudafa'ati al-akhbatayn ko ko mutun ga sallah ta zo yana jin kutsari ko kana sallah kana karkarwa kana Allah Allah kare wato banda shari'a ta hana kuma za ka cuci kanka ma a lahiyance a likitance da haka ka je ka yi fitsarinka ka zo in bayan gari ne kake ji ka je ka yi bayan garinka ka yi tsarki ka zo ka yi arwala ka zo ka yi sallaka an gane ko? malice li an fi dalika mashagalatun anis sala domin a cikin duk wani abubuwan da aka zana akwai daukan hankali game da sallah ita kuma wannan sallar ruhinta kushu'i ne ka zo hankalinka yana wani wuri to ba alamunci haka a shirance ba da haka kare wancan abin sai ka zo ka yi sallaka a cikin wannan kushu'i mala cewa za'abal jumhuru min ulama'i ila sihhati salati man ghalabat ala salatihi alwaswas wato jumhur malamai sun ta akan ingancin sallan mutumin da sallar shi mafi yawanta wasiwasi tunani ne kawai da shawagi da bulaguro a ciki to jumhur malamai sun ta akan cewa sallar mace ce ta inganta amma ladanta da gige ne an gani eh amma sallar ta yi shi ne kinin walakin ma a naƙasu sawabiya sallar ta yi tare da mi ragowa a cikin ladanta وذهب أبو حامد الغزالي وابن الجوزي آه. أبو حامد الغزالي ده ابن الجوزي سنتي أكن شوى إلى بطلانها شوى صلى تلالش duk mutumin da ya salla mafi yawan tawaswasi ne to salla ba ta mai sake wata su a wajen waɗannan malaman guda biyu amma jumhurin malamai salla ta yi mai ta yi amma ladanta ragagge ne to wani shi ne shi huda da malaye a cikin wannan babi malaye ce alhadisu sabi'u mun ci uku alhadisu sabi'u wani shiruna to kenan yanzu dai sai mu tsaya akan wannan babu mun ga tamhidi da malaye akan shiga wannan babu na khushu'i yanzu kuma za mu ga dalilan da suke bayani akan khushu'i da kaskantar da kai da halarto da zuciya a cikin sallah wannan shi ne hakikan da sallah ina ta fahimta da haka dai bayanan da muka yi abin da muka yi na dai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته